بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عمرو بن عون أليس كذلك؟ قال أخبرنا هشيم عن العوام عن المسيب بن رافع قال يتي كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر إن مسألة تفار باسد نسي لغا منزوم الله صلى الله عليه وسلم تميزاسي اجتمعوا لها سيأتار مالميت wa ajma'u su yi ijma'i akan ga yadda za a warware mas'ala falhaqqu fi ma ra'au falhaqqu fi ma ra'au an ga yadda suke warware mas'alar ko eh قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يزيد عن العوام بهذا قال أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يفتا مسغا يد ذا أي ma'ana manzo Allah yana tarbiyyatar da su yaya za a yi za a ta kirkiro matsaloli ne kafin su faru a samu sabani ko a yi haƙuri in matsalar ta faru Allah zai yi zai ma wani muwafaka a kawai da za a warware ta shi manzo Allah ya ce musu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'jalu bil baliyati qabla nuzuliha ma'ana kada ku gaggauta mas'aloli kafin su masifu baliya mas'aloli kafin su faru fa innakum illa ta'jaluha qabla nuzuliha in kuka yi hakuri ba ku kirkiro kun mas'ala ce ba ta faru ba abinda hadisin ke fada kenan gundarin hadisin mas'ala ba ta faru ba sai kowa ya yi shiru manzo Allah ce in kuka yi hakuri haka duk sa'an da mas'alar ta faru Allah zai ma wani muwafaka ya kawo ya nuna yadda za a yi aurore ta amma kafin mas'alar ta faru sai kuka kirkiro to in kaza ya faru ya za a yi ce tun daga nan sai ku rabu wannan sai ce kaza za a yi wannan ya ce kaza za a yi yanzu kun rarrabu kenan dama da hagu to lokacin da mas'alar ta zo ta faru wannan ba za su ji maganar wannan ba wa'annan ba za su ji maganar wannan ba to rigima ta tashi ke abinda manzon Allah ya faɗa kenan an fahimta la tajalu bil baliyati qabla nuzulha fa innakum illa ta'jaluha qabla nuzulha la yanfakku al muslimuna musulmai ba za su gushe ba wa fihim idza hiya nazalat man idza qala wa fiqa wa suddida suna haɗe hankalinsu na waje ɗaya to a cikinsu akwai wanda in matsalar ta faru sai Allah ya masa muwafaka in ya fada abin da ya fada shine daidai wa innakum in ta'jaluha in kuka gaggauta mas'alar tun bata zo ba tahtalifu bikum al-ahwa sai a samu me sabani san rai kenan ko fata'khudhu hakaza wa hakaza sai nuna dama da hagu wannan su yi haka wannan su yi haka wa ashara baina yadayhi wa an yaminihi wa an shimalihi to yadda manzo Allah yake tarbiyatar da mutane kenan yadda za a yi kar an rarrabu ko قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر ya hadusu laisa fi kitabin wala sunna aka tambayi manzo Allah in al'amari ya faru ba ba ba babu nasi cikin alqur'ani ko sunna qala sai ce yanzuru fihi al'abiduna min almu'minina sha sa manyan malamai masu tsoron Allah sai a ce to ga abin da ya faru sai su yi tunane su yi tunane su hada su hada su zuzo annususul amma nususul hasa sai ga Allah ya musu muwafaka sai su gano ga yadda za a yi a fita an fahimta in aka samu matsala ta faru ba a da nassi daga kitabu ko sunna me yace yanzu fihi al'abiduna ko malaman fa sai masu ibada amma masu sakaci akwai son zuciya ba lalle ne a faɗi gaskiya ba ba lalle ne ma a san gaskiya ba balle a faɗe ta ko kar a faɗe ta min almu'minina ana jin yadda mas'alolin take tafiya ko imamu darimi na yi mana tarbiyya kenan ko قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم القاسم يتي إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها كنا تنبيه ما أبو بوا مودا ما تنبيه وإن أبو بوا وتنقرون عن أشياء ما كنا ننكر عنها kuna binciken waɗansu abubuwa kuna kishi kuna binciko mu da ba ma yin wannan wa tas'aluna an ashiya'a ma adri ma hiya kuna tambayan waɗansu abubuwa ni ban san me ya suke ba walau alimnaha da mun san waɗannan abubuwa ma hallalana an naktumukum an naktumkumuha an naktumkumuha bi halatta ba mu koye muku wannan abu in mun sani za mu faɗa to amma in ba mu sani ba fa sai mu faɗi ƙarya قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر بن الخطاب يتي إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن waɗansu za su zo suna jayayya da ku da shubuhatul qur'ani so ki ai al aya kaza to kun ce kaza ku kuna da ku kawo nasu cikin alqur'ani banda alqur'ani mu ba za mu yi aiki da komai ba fa khudhuhum bis sunan ku kama su da sunnoni fa inna ashaba sunan a'lamu bi kitabillah saboda waɗanda suke karanta hadisan manzo Allah sunan ashabu sunan a'lamu bi kitabillah su suka fi kowa sanin littafin Allah sayyidina umar kenan ko an ji shi da karfin shi ko to yana khalifa sayyidina umar yana khalifa wata rana yana gida sai wani ya tashi ba daɗi matarsa ta ɓata mishi sai tashi ya je wajen khalifa ko ya samu mafita ya sallama ya sallama ya ji shuru sai ya kama hanya khalifa ya ji wani ya yi sallama ko ya yi shuru ya aka yi sai ya bude kofa kai lafiya ne ya ce ah da na zo ne kawo karan matata sai na ga halin da kake ciki ya fi nawa ma tsanani ta ɓata min ne na zo in kawo karanta to da na zo sai na ji gidanka halin da kake ciki ya fi abin da ni aka yi mai a kar a yi haƙuri kar a yi haƙuri to sai ya ce asbiru alaiha ina hakuri da ita saboda ita ce ci da sha ita ke dafa abinci ita ke gyara wuri ita ke kula da ‘ya'yana da ita nake wadatuwa ga barin zuwa haramu ina mana da ita nake wadatuwa ga barin shiga haramu ita ce matarsa matan aure ko da mace ba ta da daraja sai wannan abin kada ya ishe ta daraja a duniya ita ce ta sa ka zamo waliyi ita ce ta sa ka zamo babban malami ita ce ta sa ka zamo mutumin kirki eh ba haka bane ba to amma me yake haifar da rashin jin daɗin rayuwa Allah madaukakin sarki ya yi rayuwa ya halicci bayan ya sanya ma komai ka'ida ba haka bane ba komai yana da ka'ida duk rayuwa su tana da ka'ida manzon Allah in ka karanci rayuwar gidansa zaka samu tarbiyya zaka fitar da tarbiyya babba to mecece rayuwar kowane ne kai namiji ba za ka wadatu ba gabarin mace kowane ne kai duk inda ka kai mace ta fi maka komai haka ke ma mace kowace ce ke namiji ya fi miki komai to wannan ni'ima da Allah ya halitta ma mutane sai aka wulakanta shi zai aure ta ne ba yana wulakanta ta za ta aure shi ne tana wulakanta shi ba ita kake wulakanta ba sunnan Allah da yayi kake wulakanta ba ba shi kike wulakanta ba sunnar Allah shi yasa ga maza da yawa kowanne namiji ya kai shekara kaza ba abin da ke gaban shi sai mace duk mace ta kai lokacin aure ba abin da ke gaban ta sai aure to auren ya kiyuwa in an hada kuma ya warwarsu saboda me saboda ka'idan da aka gindaya na auratayya din babu waja'ala litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha don ka samu sukuni ga ka kai da matarka ta baka dama ka samu sukuni ka ji daɗi haka kai ma ka sakan mata ta, ta, ta ji daɗin rayuwa ta wataya ta, ta yi menene da menene to daga nan sai ku aka kiya shi ba zai yadda ba ita ba za ta yadda ba dama shaitan abin da ya fi so kenan to shi yasa ba abin da ya fi maka mace kowa duk namiji ya ce ba wallahi ƙarya yake haka ne ko ba haka ba haka ne akwai ja ko da mai ja babu an sallama to me yasa baka girmama wannan abin da ba za ka wadatu ba gabarin shi sai ka girmama shi fa sannan Allah Allah ya sa maka albarka a ciki la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid waja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha ka zauna kuna hira ka bar ta sake ta ji dadi ta wataya ta yi mata abubuwa mai da ya dace ka kawo ka kyautata ke ma ki bari ya sake ya ji dadi shine taskunu ya samu sukuni a gare ki in kina nan gida ita ma ta samu sukuni a wajenka sannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma wa'annan abubuwa guda biyu mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha in ba su ka mutunta ba ba yadda za a yi ka ji daɗin aure kuma duk wanda ya rasa jin daɗin aure ba siyasa ba ba tara kuɗi ba ba mulki ba wallahi karya kake ka rasa jin daɗin rayuwa akwai ja wannan ma babu ko sai na umar da ya faɗi haka sai kawo abin da ya ce ina hakuri da ita don me ita ce ci da sha iyakacin ka kaje ka kawo kuɗi ko kaje kasuwa ka sayo abinci ga mene kana kawowa gida wa zai bar wannan abu ya zama abinci ita za ta dafa abinci ita za ta gyara ma tufarka ta kula da 'ya'yanka ta kula da gidanka ba haka bane ba sa'an na kuma sai na umar ya ce ita ce abin da nake dogara ga shi ba na fadawa cikin haramu don Allah mace ko ba ta da daraja sai wannan bai ishe ta daraja ba a duniya ba kai ka zamo mutumin kirki innan tsakaninka da Allah wace ce ta sa ka zamo haka matarka in ba da ita ba dole ka fita waje da mutum ya fita waje kuma ya yi mai ba mutunci ba addini ba komai an zama shanshake kowa ya zama ɗan iska kenan da haka ne a aikin mace ya fi biyar ba sa lissafuwa iya abin da ka lissafa ka sani kenan wannan da kenan muka faɗi wannan an yi ƙari a ciki da ka taba sanin cewa ita ce sanadiyar kai ka zama mutumin kirki eh eh to gashi ka ɗaure kanka yanzu ka sani ko baka sani ba to tsakaninka da Allah za ka yi aiki da shi eh sai an yi aiki da shi ba wai a sani ba lokacin da muke karatun buhari babin da imam buhari ya ce a kyautata wa mace kaza kaza kaza muka karanta shi kakaf muka gama wallahi kashi gari da safe wata ta zo ta ce wani duka na ma ya jiya matarsa eh mijinta ya yana zuwa da shi aka yi komai da komai ya dauka sai ma ya sayar ya karbi kudi sai a yi aiki da shi sai a yi aiki da shi shi yasa da ya zance a kai sayar da buhari kake ba karanta kake ba sayarwa kake karbi kuɗi ka sa aiki matarsa ta zo da safe ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya ce to kaga akasi kenan a sani a yi aiki da shi wallahi kasancewa ita ce ta sa ka zamo mutumin kirki ka zamo yadda ka zamo ya isa ka bata ka mutunta ta ita ma ba ka bane ba to Allah ya ba mu iko ku an ji sayyidina Umar yanzu za a zargi sayyidina Umar da tsoro sayyidina Umar ba ji tsoro ce ina hakuri da ita saboda ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza ita ta sa na zamo kaza ba na zuwa waje wannan kadai dan Allah bai isa ba to in da baka san da haka ba to yau ka san da haka ko hmm. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن متشابهات القرآن akwai wanda manzo Allah ta yushiku ya lokaci ya kusa mace ya zamo yana ji da mulki yana kan karagar mulkinsa ya ce ma wajen na fi kitabi lamil na bihi ya ce abinda muka samu cikin alkur'ani shi za mu yi aiki da shi an fahimta abinda bai zo cikin alkur'ani ba mu ba mu san shi ba ba za mu karba ba to shi ne aka samu manyan malamai suka nuna musu ba haka al'amarin yake ba ya ce fa khuzuhum bis sunani haka sayyidina ali ya ce ma abdullahi dan abbas ka je ka je ka ja da hawarijawa eh in ka kawo musu aya aya hammalatu aujuhi aya tana daukar huska biyu ko uku kama su da sunna sunna ita ce ta kama mutum baya kwacewa an fahimta to shi yasa aka tsane ta sosai sosai eh fa khudhuhum bis sunan eh abinda yasa kenan mana ai ba karamar mas'ala ba ce ba mas'ala ce da za a zauna a fahimtar da mutane yadda take matsaloli za su yi sauki ba lallai ne mutum ya bar abin da yake don kai ba fa ba lallai ba ne ba kuma kowa sai da ya yi waɗannan abubuwa eh wannan littafin da kake magana risalat da'i makarantar shekaru sittin baya muna cikin waɗanda ake maulidi لئن كانت ليلة التي ليلة التي ليلة القدر قد شرفت بنزول الملائكة وكذا وكذا وكذا فليلة التي ولد فيها حبيبه ورسوله أفضل دك با أبدا بغائبة ستين فبايا to yanzu akwai wanda suke rantsuwa na jis ko ina na fada a yi rantsuwa cewa daren maulidi ya fi lantil kadiri ya fi daren juma'a ya fi daren arafa to shi kuma yana son manzon Allah ne ke shi kai fada da shi ya ce to wannan dai manzon Allah ne ya fada su an zo cikin alkur'ani daren arafa da lantil kadiri da daren juma'a to a lokacin bayan maulidi balle manzon Allah ce daren haihuwarsa ya fi to daga baya waɗanda suka faɗa kuma to ka gani ga abinda manzo Allah ya faɗa ga abinda malami na ya faɗa wanne ne zan gabatar na manzo Allah shi zan gabatar amma kuma ya ce yana son manzo Allah yana murna haihuwa manzo Allah sai da ya faɗa da shi sai da ya faɗa da shi ba za a yi ba ko ba yadda za a yi a fahimci juna da ba yadda za a yi a fahimci juna فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله كو تو sai aka zo malaman sunna suka zo suka tsaya musu suka ce wa imran bin husayn jalisu wa'ansu suka shigo masallaci imran bin husayn na zaune fa zakaru indahu as-sa'a fa qala rajulun ya aba najib إنكم لتحدثون أحاديث ما نجد ما نجد لها أصلا في القرآن kuna kawo mana hadisai ba su da asali a cikin alkur'ani eh bai ce ba ma najidu ba ba mu san su ba a cikin alkur'ani qala faghadiba imran shi imran bin husayn ya fushi wa qala yace qara'ata alqur'an ka ku karanta alqur'ani qala na'am mun manta da kisan umma yaqub akwai wata mata sunanta umma yaqub ta kware cikin karatun alkur'ani abdullahi dan masud ya ce me zai hana na la'anci wanda Allah ya la'ance shi a cikin alkur'ani sai ta tashi ta je gida ta karanta alkur'ani tun daga farko har karshe sai ta dawo abdullahi dan masud ka faɗi magana jiya yanzu za a yi magana fa a san abin da ake faɗa alkur'anin nan yanzu kowa ya haddace shi mata yanzu sun yi karatu na karanta tun daga farko har karshe ban ga in abin da ka faɗa ɗin nan ba ya ce kin karanta kuwa ta ce ta karanta ya ce in ko kin karanta to kin gan shi baki gane baki san shi ba ne baki karanta cewa wa ma a takumu rasulu wa ma na hakum anu ta ce na karanta ya ce to shi ke digiri na ɗaya ne da ke ni ina da na uku هل فهمت تو إمران بن حسين قال نعم فهل وجدت فيه الصلاة شي كاكر أنت القرآن شي ka taba karanta cikin alkur'ani aya ta ce sallan magaruba sallah sai dai ta ce ma sallan magaruba amma su ce raka'a nawa ce raka'a uku ce salatan wa salatul isha'i arba'an wal ghadati rak'atayn wal ula arba wal asr arba'an qala la yace duk ban gansu a cikin alkur'ani ba qala fa mimman akhadhtum hadha ash-shan ina kuka samu wannan abu alastum anna akhadhtumuhu ba wajen ku karba ba wa akhadna annabiyillahi mu kuma daga manzon Allah muka karbo wa anna akhadtumuhu mu muka karbo daga manzon Allah ku kuma kuka zo muka karantar da ku muka koya muku wa amman akhadtum fi kulli arba'ina dirhaman dirham alqur'ani ya zo maka yace ka bada zakka yayi maka tafsili cikin kulli arba'ina dirham kull kaza kaza kaza yace a a wa fi kaza wa kaza shat kaza wa kaza shatun wa min kaza wa kaza ba'irun kaza wa kaza awajautum hadha fil qur'an kun karanta wannan cikin samu wannan cikin alqur'ani qala la qala fa amman akhadhtum hadha ina kuka samu wannan alastum anna akhadhtumuhu ba mu muka ba wajin muka karantar da ku ba wa akhadnahu annabiyillahi mu kuma mun karbo ne daga annabin Allah wa akhadhtumuhu anna ku muka karbo a wajen mu ba fa hal wajadtum fil qur'ani وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم طوفوا سبعا واركعوا خلف مقام ابراهيم كون كرنت تفصيل طواف cikin alkur'ani ina kuka samu mu muka karantar da ku mu kuma ina muka karbo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka karbo to haka aka yi har ya je fada masa zuwa karshe aka nuna musu alkur'ani ya kamata ku fahimce shi sosai ko ga kisan ummu yaqub وفي صحيح مسلم الناس ما لو كان جنب مجرد صحيح مسلم كنا من حديث علقبة عن ابن مسعود أنه لعن الواشمات والمستوشمات يتيال الجنس والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن تتجي لا باري فأتته فقالت ma hadisin balagani anka ta zo jabla da mazur wani hadisi na ji kana da fada ne haka nan kace min Allah ya la'anci wa'annan kaza kaza kaza kaza araka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat lil husn al mughayyirat li khalqi Allah fa qala abdullah sai abdullah dan masud yace wa ma li la al anu man la'ana rasulullah wa huwa fi kitabillah me zai hana na la'anci wanda manzon Allah ya la'ance shi kuma wannan la'antar na cikin littafin Allah فقالت المرأة سي أم يعقوب تجي لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته تبس na karanta alkur'ani min aljilda ila aljilda tun daga farko har karshe ban ga wannan magana da kake faɗa ba sai ce qala sai ce ama qara'ati wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu bai karanta ba tace na karanta yace shikenan ai قال اخبرنا محمد بن ابن اكي سو علم mace ce ta taso ta ma abla masu wani hadisi naji kana fada ya naji kana fadar abin da kace yana cikin alqur'ani kuma ba shi cikin alqur'ani to da aka zo sai aka tattauna da karfi ya nuna mata ko da hujja da hujja ya nuna da ta ji hujja ya tai sai ta hakura dole قال اخبرنا محمد بن عيينه قال حدثنا علي هو ابن بصير عن هشام هو ابن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال وما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء yace banu isra'ila sun kasance al'amarin su yana tafiya daidai ba su da rigingimu hatta na sha'a fihim almuwalladuna abna'u sabayal umam sai da aka je aka yaki aka ribatu mata to matan da aka ribatu suka zo suka hayyafa muwalladuna kenan shigogo kenan to waɗannan su ne da suka tashi ba sa mutunta komai to shine suke shigar da komai cikin addini abna'un nisa Allah abna'un nisa allati sabat banu isra'ila min ghairihim wa qalu fihim birra'i fa adalluhum da suka zo su ba su damu ba sai su faɗi komai da ra'ayi ya zubar komai da ra'ayi sai suka bata sai suka batar da su an fahimta babu karahiyatil futiya babin da ya zo na an karhanta yau mutum ya bada fatawa akan abin da bai sani ba ana fahimta قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد المنقري قال حدثني ابن أبي قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو wani zo ran Abdullahi dan Umar ya tambaye shi wani abu yace ban san abin da yazo ya tambaya ba fa qala lahu ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yace mishi la tasal amma lam yakun kada ka tambayi abin da bai auku ba tukunna fa inni sami'tu ibn al-Khattab yal'anu man yas'alu amma lam yakun naji naji sayyidina Umar yana la'antan wanda ke tambayan abin da bai faru ba قال أخبرنا الحكم ابن نافع أن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن أمر زيد بن ثابت أفردكم زيد كيرنكو غاسن ربون قالوا غاكم كراتو القرآن أكان هذا أنت ما يشي زيتي حكا يا أو كني فإن قالوا نعم قد كان جدته haddasa fihi billazi ya'lamu wallazi yara hakan din ya taba faruwa ne aka ce eh to sai ya duba cikin abin da ya sani sai ya faɗi abin da ya sani wa in kalu lam yakun yace a a bai faru ba muna dai tambaya ne kana fazaruhu hatta yakuna yace ku bar wannan abin har sai in ya kasance tukunna قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار ابن ياسر عن مسألة فقال سيدنا عمار بن ياسر أن تنبيش مسألة سيتي هل كان هذا بعد هكا يا أو كني قالوا لا سكتي آآ آه kala da'una hatta ya kuna ya ce to ku kyale mu har, har abin ya auku tukunna fa iza kana tajashamnahu lakum in abin ya auku to sai mu shiga ciki at-tajashshum ay at-tahammul bi shidda sai mu kusa mu nemo muku jawabin قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قال عمر على المنبر سيدنا عمر ينا كم منبر يشي وحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن ina hana mutane tambayan abin da bai auku ba Allah ya bayyana komai abinda bai auku ba ku kyale shi wa taraka ashiya'a rahmatan lakum fala tasalu anha alaysa kadhalik قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال an karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa dace ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin waɗanda suka fi sahabban manzon allah ba ma sa'aluhu illa an thalatha ashrata mas'ala hatta qubida ba su tambaye shi wa'insu mas'aloli da yawa ba wa'insu mas'aloli ne guda goma sha uku kulluhunna fil qur'ani minhunna yas'alunaka an ash-shahr al-haram wa yas'alunaka an al-mahid al-aya kana ma kanu yas'aluna illa ma amma yanfa'uhum wai ba su fai tambayan manzon Allah abubuwa ba sai abin da zai musu amfani amma abu bai auku ba a ce to in ya kaza da kaza sai a ce ya taba aukuwa ne a ce to karku karku tambaya قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن عون عن أمير بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم ya ce waɗanda na riska cikin sabon manzo Allah sun fi yawa da abin da waɗanda ban san su ba fama ra'aitu qauman aisara siratan wala aqalla tashdidan minhu ban taba ganin mutane masu kyakkyawan sira tarihi labarin hali ba kuma ban taba ganin waɗanda ba sa sun tsanantawa cikin komai ba kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koman su to me zai hana su yi haka saboda eh wace makaranta suka fita wace jami'a suka fita قال أخبرنا العباس ابن سفيان قال أخبرنا زيد بن الحباب زيد بن حباب قال أخبرني رجاء رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبادة بن سين الكندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لو ليس لها ولي yace na ji sun tambaya suka ce wata mace ce ana cikin tawaga sai ta mutu ba ta da waliyi faqala adraktu aqwaman ma kanu yushaddiduna tashdidakum wa la yasaluna masailakum ce na tarar da mutane sahabbai ba sa irin waɗannan tambayoyi da basu faru ba ko ko tambayoyi masu wahalan fahimta komai abu mai sauki ake yi قال أخبرنا العباس ابن سفيان قال أخبرنا زيد بن هباب أخبرنا نكو أنبأنا إيه أخبرنا زيد بن أعبى نفرقوا بنبيو أخبرنا كو أنبأنا أنبأنا أخبرنا زيد بن هباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج mun kasance tare da bawan Allah a wannan wuri da ake ce marajin dibaj fara'aitu minhu khalwatan fasa'altuhu an mas'alati da na samu dama shi kadai ne ba kowa sai na je na tambaye shi fa qala li sai ce min ma tasna'u bil masail me zaka yi da waɗannan tambayoyi da kake yi ba su faru ba fa qultu laula al masailu dhahaba al ilm yace ai in ba don tambayoyi tambaye tambaye da ake ba ai da ilimi ya tafi ya kare qala sai min gyara yace la taqul zahaba al ilm karka ce il da ilimi ya kare innahu la yazhabu al ilmu ma quri al qur'an yace matukan ana karanta al qur'ani ilimi ba zai kare ba walakin sai dai law qulta yazhabu al fiqh da ka ce ba don tambayoyi da ake ba ai da fikihu ya tafi to wannan kai daidai amma ka ce ilimi yace matukan ana karanta alkur'ani akwai ilimi kenan ko ladabtar da shi kenan yayi ko قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر قال يا أيها الناس سيدنا عمر يا متاني إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم بمصني با وتكيل مؤمرتكم مساكوين أبند بحلت با ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال قوم ذو محرم تامك وإنس أبو بوالنسكي حلال لكم إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا ya ce ƙarshen ayar da ta sauka daga alkur'ani da ce ayatul riba wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama lam yubayyin halana hatta mata manzon Allah bai bayyana mana ita ba har ya bar duniya fada'u ma yaribakum ila ma la yaribakum duk abin da zai sama ku kwanto ka kyale shi ka dauki abin da bai sama ku Hmm. babu man habal futiya babin da ya zo na bayanin malaman da ba sa son fatawa su wajensu ba abin a zo a gani ba ne ba fa ana zaune an wazo ya tambaya zai ce a ko kana da jawabi ka bayar a ko kai har sai ya sake dawowa kan shi saboda kowa na fatawar ai kana kallo ne in ka faɗa ko ka yi daidai ka samu lada ko ka yi kuskure ka samu babu manhabal futiya wa kariha tanattu wa tabaddu yaki shishigi da bid'a kirkiro abubuwa kenan ko قال أخبرنا سلم ابن جنادة قال حدثنا ابن إدريس عن عمه قال خرجت من عند إبراهيم نافتو دقوجا إبراهيم فاستقبلني حماد شي حماد يهددني فحملني ثمانية أبواب مسائل فسألته سيد فحملني ثمانية أبواب مسائل فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعة na tambaye shi tambaye guda takwas sai ba ni jawabin guda hudu ya bar guda hudu me yasa me yasa bai ba shi jawabin guda hudu ba ko bai sani ba ko ba shi da tabbas ko yana nazabtar da shi قال أخبرنا خبيثة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه yace ban taba tambayi Ibrahima manyan malamai na ha'i da ware da ware ban taba tambaye shi da mas'ala ba sai na ji ran shi ya ɓace fuskar ta ta nuna bai ji da baya son tambaya ba ce wa zuktu miraratal ashiya'i turran fama shay'un amarra min as-su'ali balawtu an-nasa qarnan ba'da qarnin wa lam ara ghayra hattalin wa qali wa zuktu miraratal ashiya'i turran yace na dandanta abu na dandana abubuwa masu daci iri iri fama shay'un amarra min su'ali wai babu abin da yafi tambaya daci tambaya tana da wahala shekaran ka nawa kana sallah aje maka kai an jima ka zo za a yi ma jarrabawa a cikin fatiha sai mai tambaya ke me za a ce karanta zan yi ko menene za a yi ko menene za a yi ko menene za a yi to kuma masu waɗanda suke wahala ɗalibai ai in ka ce wa mutum alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim akmil ce ce me maliki yawmiddin iyyaka ba shi tafi ba sai ce maliki yawmiddin me ke gaban shi a me ke kafin shi to ya fi mu kowa wahala abinda ya zo daga baya ana karanta za ka wuce amma ka ce iya haka na abudu menene gaban shi kafin shi sai ka yi tunane tukun sai ka yi tunane yasa malamai duk suka ce babu abin da ya fi tambaya ɗaci ce balautun nasa karnan ba da karni na jarrabi mutane shekara ba da shekaru zamani ba da sani walam ara gaira hattalin wa kali ban ga kowa ba sai mai takama da yawan magana wa kali sa'an nan ce wa zuktu miraratal ashiya'i turran na ɗanɗana ɗacin abubuwa masu ɗaci daban-daban fama shay'un amarra min su'ali babu abin da ya fi tambaya ɗaci an fahimta? قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمر ابن أبي زائدة قال ما رأيت أحد ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعب عامر الشعب ببما لمي yace ban taba ganin mutumin da in an tambaye shi abu yace ban sani ba ban sani ba kaman sha'abi Imam Malik ya akai Imam Darul Hijra aka ce a lokacin shi la yuftawa Malik fil Madina kuma shine Imam Darul Hijra aka cire mutane tawaga daga kasan Yaman mas'ala mas'aloli sun rikici aka kai aka ce ku je da waɗannan tambayoyi Madina wajen Imam Darul Hijra a tambaye shi aka tashi visa aka yi fasfo aka yi haka aka taho aka zo wajen imamu daral hijira aiko mu aka yi daga madina daga yaman mu tambaye ka matsaloli ce to ina jin ku duk sa'an da aka ce Allah da tawaga su zo a waje wajenka in an tambaye ka ko baka sani ba za ka ce baka sani ba da nauyi ko in suka yi tambaya yace la ajiri to kaza kaza kaza kaza la ajiri kaza kaza la adiri tambayoyin da suka zo kaɗan ya ba su jawabi sai suka ce a'a to imamu daral hijira yanzu waɗanda suka turo mu muka je me za mu ce musu ce in kun je ku ce musu sa'altu malikan fa qala maliku la adri in kun je ku ce mun tambayi maliku maliku yace bai sani ba duk duniya fa aka ce ba ba wanda zai bada wannan jawabi sai kai yace to ku ce musu ban sani ba ban sani ba ban sani ba ne dole ne ban sani ba to shi yasa yana cikin usul أصول مذهب المالكية الكتاب والسنة والإجماع وكذا وكذا وكذا وقول لا أدري إن كتب بكسني با ولا أدري يا زمان نصف العلم باك بني با بن سني با wai tun da ka iya sanin cewa baka san wannan matsalar ba to kana da ilimi kenan in baka da ilimi ya za ka yi akwai inda rashin sanin abu yanzu in ka kawo yara guda biyu wanda yake secondary ko yana ko yana cikin yana university ma ka kawo musu matsala na abin nan na lissafi ka ba su kace korowar wannan matsala yaro ɗaya yana ɗauka yace ai mu ba karantar da mu wannan ba ban iya ba me yasa don ba karantar da mu ba wannan ɗaya sai ya ɗauka bai iya ba amma yana ta fama ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo to su biyu din wane ne ya fi sani yana duba ya ce ai ni ban iya ba a karantar da mu wannan ba to wannan shi ya kasa fahimtar zan ya ce bar ya shiga ya shiga ya wahal da kanshi ba amsa to ya za ka ka fito da abin da ba koya maka ba to shi yasa in ka wa qawlu la adri shikenan amma yanzu ban la'adiri fa yana da wahala yana da kunya yana da nauyi a tambaye ka baka ce baka sani ba saboda challenge kowa na son aje ana zuwa ana abin nan ne kowa na son menene قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عون قال سمعت سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء أتقى وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول قال أبو عاصم كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت شعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم na tambayi sha'abi imamu sha'abi me kuke yi ne in an tambaye ku mas'ala qala al khabiri wa qata ka tambayi wanda ya san ko wannan abin eh an tsallake ne akwai ne a to in ba to ya je nesa kenan kafin wannan hadisin ko to waye zai karanta waye zai karanta eh أخبرنا مهم. مهم. مهم. na ce masa yadda jubair me yasa baka faɗar komai game da saki ya ce babu wata matsala da ta danganci saki sai da na tambaya amma ina duk wata matsala game da shika sai da na tambaya amma ina tsoron in halatta haram ko in haramta halal hadisi ɗaya ne ko biyu hadisi ɗaya ne ko biyu to karanta da biyu ɗin أخبرنا مهم. مهم. مهم. مهم. مهم. مهم. ya ce na riski manyan malamai ɗari da ashirin a cikin wannan masallaci mutanen madina kowanne a cikinsu babu wani ɗaya a cikinsu da zai za a nemi ya kawo hadisi sai ya so ina ma da wani ne ya karanta wannan hadisin ba shi ba ولا يسأل عن الفتيا أو عن الفتيا إلا ود أن أخاه كفاه duk sa'an da aka tambaye shi yana ina ma da wannan ya bada jawabi zaka zo hadisin da ke baya zamu zo mu karanta in an tambaye me yayi wanda sai ka ce a kai ka bada jawabi kai ka bada jawabi har sai mas'alar ta dawo kan shi to yayi zai yanzu sai ya bada jawabi duk sa'an da ka je gida kana ta kokari kana karanta za ka ga ba gashi ya karanta ba bai karantu ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيكوك شيطان ينا سورو أمر أمامك باتا سورو أمر